alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da dawowa a darasi na hudu kuma na karshe a cikin wannan littafin na fadlul islam nan akwai inda muka yi kuskuren fassara akwai kalma da na tsallake fabanukin nan ana gane da ke kwanzi nan lura da ita kenan ku jiyo a wajen ku fabatu ne eh a eh yawa shine to abin gaban karanta ta da kyawu ba eh na'am yawa fabanu ne kuma wajen ku fabanu ne ko yawa yanzu ne na na lura da fabatu na karanta ta ashe na'am a a daidai ne daidai ne eh fabanu eh fabanu ne masu fabanu ne duka ni ma wace na fabanu ne kuskuren karantawa ne shi nace fabatu mm na'am kenan mu dauko jumla tun daga farko wa ammal insanu allazi yaqra'uha tunda kalma guda in aka in tazo tana iya ta canza ma'ana gaba daya in ba karanta ta daidai ba malin ya ce wa ammal insanu ladhi yaqra'uha amma mutunan da yake karatun irin wannan hadisan wanda suke bayanin shubuhohi na ƙarshen zamani wa ashbahaha da makamantan hadisan da ba mu kawo ba irin dai wa'annan hadisan wa huwa aminun aminun mutma'innun yana karatun wannan hadisan kuma yana amintacce ya natsu annaha la tanaluhu ya nutsu da cewa wannan shubhar wannan fitina ba za ta shahe shi ba wa yazunnuha fi nasun kanu fabanu kuma ya rika tsammanin ta wannan shubhar ko wannan fitinar ta kasance ne ga wasu mutane fabanu sai suka wuce shine ma'anan fabanu mutanen da a da aka yi su yanzu sun wuce kawar misalin khawarij inda aka yi zamanin sahabbai a da ne yanzu shikenan sun wuce kenan yana tsammanin wannan fitinar ta faru ne a cikin wasu mutane kanu da suka kasance a da fabanu sai suka wuce suka shuɗe aminan makarallah to duk wanda yake tsammanin haka to kamar ya amintu da azabar Allah ne fala ya'manu makarallah illa alqaumul khashirun da haka ba mai amintuwa da makircin da azabar Allah in ba mutane hasararru ba abinda malam da yake so nuna mana kamar nan jan kunnai ne kada ka ce ai wannan fitinonin a da ne aka yi su yanzu ba mu a cikinsu a da ne aka yi kaza yanzu a'a har yanzu ka yi taka tsantsan don kada ka mi don kada ka fada a cikin irin wannan musibar a cikin irin wannan fitinar domin shi'anci da kawarijanci dukkan shi a lokacin sahabbai ya bayyana sun sahabbai suna da rai tukinan kada ka ce a lokacin su ne yanzu babu wannan kawai misali yanzu littattafai na aƙida so da yawa in ana karatun sai ka ji mutum na cewa ai yanzu ba a wannan abubuwan alhali kuma ana yin su ana yin su kuma in ba a yin su ma rayar da su ake yi mai yiwa kuma nan gaba a sake ɗauko su a yi kenan kai in kana karatu tun da ka san fitina ce ka san sharri ne da yardan Allah ba za ka mi ba ba za ka fada a ciki ba babu ma a fi gurbatil islam babin da yazo game da bayanin bakuncin musulunci ma'ana lokacin da musulunci zai kasance bako wa fadlil guraba da kuma falalar baƙi ma'ana akwai lokacin da musulunci in mutum na rike da shi zai kuma kamar baƙo don mi don saboda masu riko da musulunci sun yi mi sun yi karanci wannan shi ne fabatu badu a a kullum ka ba nuna min bana zahara eh in ba da goshi ne hujja ba da kai fahimci shi da eh a yana da ma'ana ta biyu a fabadu suka sa eh haka dai ne eh kenan yawa kenan fabadu kin da shine daidai fabadu dalun dalun eh kan madauki yawa haka ne tunda a saba ta malam haka ne suka rubuta amma duka ma'anan shi yadda muka fassara duka daidai ne duma'anin su guda da yadda muka fassara eh al-ibana إلهام نعم طيب ما لن يتي باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء وقول الله تعالى دكم فإن ألا مدعوككي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية بعدن يا كسنتي من القرون من قبلكم a ƙannunukan da suka gabace ku ba an samu ulu baqiyatin wasu saura ma'ana wasu mutane 'yan kaɗan yanhauna anil fasadi fil ard suna hani akan fasadi a ban ƙasa ba to da Allah ya hallaka mutanen gaba ɗaya shine ma'anan ayar ma'ana matukar babu masu bin Allah a ban ƙasa to ƙasar ba ta da alkhairi shi yasa manzo Allah yace la taqumu sa'a illa ala shiraril khalqi kiyama ba za ta tashi ba sai lokacin da ya kasance babu masu bautar Allah a ban kasa domin dama kasar Allah ya yi ta ne da ami dan abauta mishi kinan daga an ce ba masu bautar Allah kinan kasar ba ta da sauran ne alkhairi shi kinan sai Allah ya tarwatsa kasar wa an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an bada al-islam ghariban musulunci ya fara bako a matsayin bako a cikin al'umma wa sayaudu ghariban kama bada kuma zai koma yana bako kamar yadda ya fara fatuba lil ghuraba'i to aljanna ta tabbata wasu malamai suna fassara tuba wata itanya ce a aljanna to ya a ce ka samu itanya aljanna kenan nufin ka samu aljanna gaba daya ko yawa min babi zikril juz'i wa iradatul kulli ne imma an ce tuba kin shajara ce aljanna kenan aljanna ta tabbata ga baki ma'ana wanda suka riƙe addini lokacin da mutane suka ƙaurace masa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi wa rawahu al-imam ahmad bin hadith ibn mas'ud haka imam ahmad ma ya rawaito shi daga hadisi ibn mas'ud wa fihi qila aka ce wa manil ghuraba suwaye al-ghuraba qala sai ce an-nuzza'u min al-qaba'il sune ɗan kaɗan daga ƙabiloli sune an-nuzza'u abinda ake yi da annuzza'u shine a cikin wasu jama'a sai a samu su kaɗan wasu da suka ƙaurace ma waɗannan jama'ar suka bambanta da su sai a ce musu nuzza'u ma'ana 'yan kaɗan daga cikin ƙabilu da ke da kwai domin duk lalacewar ƙabila sai ka samu akwai me akwai mutanen kirki a ciki wannan shine kenan duk lalacewar ibo a nigeria akwai me a cikinsu akwai musulmai ana gane da kyau ko wannan shine kenan na ka misalin ibo ne da mafi yawancinsu ba musulmai ba ne malam ya ce wa fi riwayatin al-ghuraba'u baqi alladhina yuslihuna idha fasada an-nas sune wanda suke gyarawa idan mutane suka lalace ma'ana sune wanda lokacin da mutane suka lalace suke hito suna neman kawo gyara ta hanyar wa'azi da nasiha wa rawahu al-imamu ahmad min hadisi sa'ad ibn abi waqqas wa fihi fatuba yawma idhin lil ghuraba to aljanna a wannan ranar ta tabko a wannan lokacin ta tabbata ga baki idza fasada an-nas lokacin da mutane suka lalace wali tirmidhi min hadisi kathir ibn abdullah an abihi an jaddihi tuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati to kun ga nan ya ka kawo nan kun ga ahlus sunnan zamanin mu sun shiga ana gane da kyau ko za mu iya cewa ma bayyanar izalatul bid'a wa iqamatu sunna yami yayi aiki kina aljanna ta tabbata ga wanda suke gyara suke gyara abinda mutane suka bata min sunnati na sunnata ma'ana na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnoni da yawa bayyanar wannan kungiya ne suka suka aka rayar da su ana gane da kyau ko mala yace wa an abi umayya qala سألت أبا ثعلبة الخشني ناتم بي أبو ثعلبة الخشني فقلت سينتي يا أبا ثعلبة يا كي أبو ثعلبة كيف تقول في هذه الآية ميزاك تيجمد ونن آية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا كون سكي إيماني عليكم أنفسكم كوكلا دا كاوننكو وكام كاوننكو وكام كنكو لا يضركم من ضل إذا اهتديتم kada ya cutar da ku ko ba zai cutar da ku ba wanda ya ɓace inda har kun shiryu ƙala ya ce amma wallahi laƙar kamar zai fassarar ayan ni anan ya ce amma wallahi laƙar sa'alta an ha khabiran na rantse da Allah ka tambayi ka tambaya game da wannan ayar wanda ya san ma'anarta ma'ana ka yi tambaya a inda ya dace ka yi ta sa'altu an ha rasulallah sallallahu alaihi sallam na tambayi ma'aikin Allah game da ita faƙala sai ya ce bali itamiru bil ma'arufi kada ku dogara da wannan ayar ku ce ya Allah ya ce kai in ka shiri duk wanda yake so ya bace baka da laihin komai a'a bali itamiru bil ma'arufi ku yi umarni da kyaukyawan aiki wata na hau anil munkar kuma ku yi hani akan mummuna hatta idza ra'aytum shuhan muta'an har sai in kun ga ana biyayya ga tsoganci ma'ana har sai in kun ga tsoganci ya bayyana an san tsoganci matsolanci a yawan shiddatul bukul shine tsananin rewa kun san matsolo shi ya yi mai rewa shi mai rewa bai ba mutane ne amma shi yana ci shi kuma tsolo shi bai ci ba kun bai ba mutane eh alagan da ke ku wasu na ce masa dutse eh alagan da ke ku to shi ma'ana ashu idan kaga idan kaga wannan ya bayyana mutane ba su bayarwa wa hawan muttaba'an kuma ana bin son zuciya wa duniya wa dunyan mu'assara kuma ana hihita duniya ma'ana bal tusirun alhayatud dunya kaga kaga mutane duniya kawai suka sama gaba wa i'jaba kulli zi ra'yin bi ra'yihi kuma kowanne mutum ra'ayin shi yana birge shi ma'ana kowa da ra'ayin shi yake aiki fa alayka bi nafsika to a wannan lokacin kai ka kama kanka wada anka al'awamma kabar bin gama garin mutane sune al'awam ana gane da ke ko domin za ka samu ta yana da ilimin addini kuma yana bin mi yana bin gama garin mutane yanzu misali kai a ce da iliminka za ka aurar da ɗiyanka amma matanka su za su shiga abin da za a yi ana gan da kyau duk wasu al'adori da ake da wasu bidoyi kai sami ina wa a tsana da an ce babu ruwanka baka abu ta kunga wannan ka bi mi wannan shi ake ce ma kallabi ya ja hula ko wannan shi ne kallabi ya ja hula na'am to shine wada ankal awami idan kai mai ilimi ya kamata ka bambanta da wanda ba su da ilimi fa inna min wara'ikum ayyamas sabri domin a bayanku akwai ranaku na haƙuri mana akwai ranakun da dole haƙuri ne za a yi alqabidu fihinna ala dinihi wanda wannan ranakun mai riko da addininsa a cikinsu kalqabidu ala aljamri kawan mai riko da kyankyashin wuta ne la ilaha illallah mun kusa shiga wannan zamanin a harku an yi shi lokacin sunna tana bakuwa nan gaba ma za a yi mi za a yi wannan zamanin don yanzu ahalus sunnan masu ma sun hara mi sun hara saki to za a zo lokacin da wannan irin wannan lokacin da aka yi na farko-farkon izalakin nan sai ya kara komowa don mi don sakaci da mutane suke yi to shi ne ma'anan mai riko da addini a irin wannan zamanin kawai mai riko da yan wuta ne lokacin kaga mace mai sa hijabi har ma shi wata ake yi mutum mai sa tsallagaggen wando ko mai barin geme ba izgilin da ba a mishi to yanzu ko ba a wannan to amma idan lokaci ya ƙara tahiya to za a koma irin wannan Allah dai ya kiyashe mu kada ya kai mu wannan lokacin malam yace lil amil fihinna mithlu ajri 50 rajulan akwai lada ga mai aiki a irin wannan kwanakin kwatankacin ladar mutum hamsin ya amalu na bi misli amalikum da suke aiki irin aikinku kulna muka ce minna a cikinmu au minhum ko dai a cikinsu kala sai manzo Allah ya ce balminkum a'a a cikinku dai ana gane da kyau ko ma'ana irin wannan zamanin wanda addini zai zama to bako mai ibada mai kula da addini zai samu ladar kawon mai ibada mutum hamsin don saboda mi don saboda wahalar da zai sha lokacin da yake riko da addinin domin aka ce iya wahalar ka iya mi iya wahalar ka iya buku ida ba to asali da suke iya kudinka iya shagalinka ko yawwa mu kuma iya ibadar ka iya ladar ka وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها a bayan ku ku sahabbai za a yi wani zamani wanda mai haƙuri a wajen riko da addini almutamassiku bi mithli ma antum alaihi al-yawma wanda yake riko da irin abin da kuke akan shi na addini lahu ajru 50 minkum zai samu ladar mutum 50 daga cikin ku ku sahabbai amma fa wannan hadisin ba yana nuna akwai wanda za su yi sahabban manzon Allah lada bane ana gane da kyau ku ƴan magana suka ce kayan amale sun yi ƙarhin yauwa sun yi ƙarhin ɗan shaki ana gane da kyau ko wannan shine kenan akwai ka'ida yauwa ga wancan hadisin law an faqa ahadukum mithla uhudin zahaban wala wala nasifahu ma balaga muddi ahadihim ma kenan wannan akwai wata ka'ida da malamin usul suke ce ma almazaya la tadullu la tadullu ala alafdaliyya dan a wani wuri an ce in kai kaza kana da kaza ba shi yake nuna wanda yi irin wannan abun kamin ka ba ka yi shi halakan da ke ku hadisan da suka zo bayani akan falalar umar akan falalar ali sun yawa akan wanda suka zo akan falalar abubakar sun yawa akan wanda suka zo akan falalar usman amma kuma usman shi ke gaban ali ko ba shi a gaba shi a gaba shi ne ma'ana almazaya la ta dullu ala al'afdaliya ana gani da ke ku 'yan magana suka ce guntun goro ya yi babban dutse na gaba sun makala sannan sai ce an ba'ana muhammadu ibn sa'idin an ba'ana asadun kala akhbarana sufiyan ibn uyaina an aslama al-basri an sa'idin akhil hasan yarfa'uhu kala innakum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum lalle ku a yau kuna akan gaskiya wadda take bayyana daga ubangijinku ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umunni da kyaukyawa kuna hani da mugun aiki wa tujahiduna fi sabilillah kuma kuna jihadi a cikin hanyar Allah wa lam tazhar fikum as-sakratan maye guda biyu bai bayyana a cikin ku ba sakratul jahli maye na jahilci wa sakratu hubbil aishi da maye na son rayuwa ma'ana maye na son duniya kunga wannan abubuwan maye ne a shi jahilci maye ne me ake nufi da maye kawan mashayi in ya sha duk abin da yake so zai yi ko to haka shi ma jahili komi zai iya yi haka shi ma son duniya mai son duniya kamar yadda mahaukaci ko mashayi komi zai iya yi haka shi ma mai son duniya komi zai iya yi zai yi tsahi nan wannan liwaɗin da ake yi duk don mine ne duk don saboda duniya ne tsahace tsahace akwai wanda ma zai iya saduwa da ma'aihiyar shi in an umurce shi akwai wanda zai iya ba da ɗan shi ko ma'aihiyar shi ma don saboda yami don saboda ya samu duniya to Allah ka raba mu da son duniya wa sa tuhawwaluna an zalika ana gane da kyau ko kuma wa sa tuhawwaluna an zalika kuma da sannuku za a juyar da ku daga wannan fal mutamassiku yawma idhin bil kitabi was sunnati lahu ajru 50 mai riko da sunna a wannan lokacin da wannan abubuwan suka bayyana to kawar mai riko ne na'am mai riko da alkitabu sunna a wannan lokacin lahu ajru 50 to yana da lada sakamako na mutum 50 qila minhum aka ce daga cikin su qala bal minkum sai ce a'a daga cikin ku walahu bi isnadihi anil mu'afiri a wannan fanni in wazan itani muna kusan ma muna irin wannan zamanin ana gane da kyau ko yanzu wanda duniya ce a gabansa ba zai iya zuwa ya zamna irin wannan zaman ba ana gane da kyau ko dan gane yake bata lokaci ne gane yake awoyin da zai yi anan yayi wata ciwaciwa ana gane da kyau ko to Allah ya muna rahama ya dawo da mu akan wannan tafarkin walahu bi isnadihi anil mu'afiri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuba lil ghuraba aljanna ta tabbata ga baki alladina yatamassakuna bi kitabillahi hina yutrak wanda suke riko da littafin Allah lokacin da ake kaurace masa wa ya'maluna bis sunnati hina tutfa kuma yake aiki da sunna a lokacin da ake mi ake kashe ta wannan yana nuna mana har yanzu falalar kokarin raya sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai wata sunna wadda har wasu malaman sunna ma naga suna kaurace mata shine rina hurin gashi da lalle ana gani da ke ku akwai gima-giman malamai na suna zaka gani da waya ka gansu kuma gimi wuri kal amma da waya ka ga an sami an sa wannan lalla mai yiwa ko gana ake baya da kyawu ko menene amma dai menene sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi wari a sa mishi me a sa mishi lalle ba ce kullun sai kai ba lokaci zuwa lokaci ka rika yi dan me dan rayin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hikiman wannan yana rage ma mutun girman kai kun san in mutun ya girma yana nuna mishi yahi kowa musamman yana daga ilimi kuma ga horin geme to in ka sace ka dan rage horin nan sai dan karun na maka ah kai ma hadan yara yara ne kenan bari ya rage girman kai ala ga da kyau ko to wallahi shine kenan na'am a takeice dai mu yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkitabu was sunna ala fahmi salafis salih riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimta ta magabata ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa wa inna kitaballahi a'dalu qa'idin fihi shifa wa hidayatul hayarani والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان يتي القرآن a'dalu qa'idin shine mafi alkhairin jagora a cikin sa ne shiriya da waraka take yace abu na biyu da ya kamata ya kasance jagora a gare ka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu nabiyun su ga duk mai imani mai imani baya da wannan abubuwa baya da na ukun wannan abubuwan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbatar da mu aka wannan tafarkin kurakuran mu ka gafarta muna babu at-tahdhir min al-bid'i babin bayani akan jan kunne game da bid'o'i wanda shine babi na karshe ko na'am an al-irbad bin sariya daga irbad bin sariya radiyallahu anhu qala wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'izatan baligha manzo Allah ya muna wa'azi wa'azin da yake makura a wajen bayani da tsoratarwa wajilat min halkulub wanda zukata sun razana ana gani da kyau ko sun girgiza game da wannan bayanin game da wannan wa'azin wa zarafat min haluyun kuma idanuwa sun kwaran yadda hawaye sun zubar da hawaye don saboda wannan wa'azin ya kai makwara kulna ya rasulallah sai muka ce ya ma'aikin Allah ka annaha mawa'izatu muwaddi'in wannan wa'azin kaman na mai ban kwana kaman na mai shirin barin duniya fa'ausina to kamuna wasiya ƙala sai ce usikun bi takwallahi azza wa jal ina muku wasiya da takawar Allah mabuwayi maɗaukaki wasami'i wa ta'a da ji da biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun ko da ku a ce bawa ya shugabance ku fa innahu man ya'ish minkum domin duk wanda yake rayuwa duk wanda zai yi dogon rai daga cikinku fasayar ikhtilafan kasira zai ga saba ma sunna da yawa ma'ana zai ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati to dan haka ina umurtar ku da sunnata ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnata khalifofi shiryayyu al-mahdiyyin min ba'di wanda za su shiryarwa bayana tamastaku biha kaga sai manzo Allah ya abinda ake ma at-taukidul lafzi a can ya ce alaikum bi sunnati shi kadai ma ya isa ina horon ku da ku riki sunnata kuma sai ya kara cewa tamastaku biha ku rike ta wannan sunnar gamgam wa addu alaiha bin nawajid ku cije ta ana ganda ke ku ma'ana ku rike ta da haƙoranku na gaba ma'ana duk nan ne dai dan a nuna mana inda ake so mutun ya mi ya rike sunna ne me yasa aka ce ka rike da haƙura na gaba dan mutun in ya cije da haƙura na gaba ana gane da ke ku ya ce ni sai dai a zubda mishi haƙura ba zai mi ba ba zai saki wannan abin ba tunda ya an ja da ƙari haƙuran za su iya mi za su iya cirewa to a takaice dai ku yi mata riko riko na gamgam wa iyyakum wa muhdathatil umur kuma ina muku kashedi da kagaggin abubuwa abubuwan da Allah da manzo ba su yi umarni ba fa inna kulla bid'atin fa inna kulla muhdathatin bid'a domin dukkanin wani abu da aka kirkira aka sashi addini bid'a ne wa kulla bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi yace hadithun hasanun hadisi ne mai kyau sahihun ingantacce wa an hudhayfa radiyallahu anhu qala daga hudhayfa Allah ya dade shi yace kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin ibadar da sahabban ma'aikin Allah ba sa yin ta fala ta ta'abbaduha kada ku rike ta a matsayin ibada fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan domin na farko bai bar ma na ƙarshe ta cewa ba ma'ana dukkanin wani abu da ya kamata ku sani manzon Allah yana raye Allah maɗaukakin sarki ya hukuntar da shi yanzu ku da kuka zo ƙarshe kenan ba ku da mi ta cewa abin da ke gare ku shine mi ku yi aiki kawai fattakullaha ya ma'asharul qurra ku ji tsoron Allah ya ku makaranta alqur'ani wa khudhu tariqa man kana qablakum kuma ku yi riko da hanyar waɗanda suka gabace ku رواه أبو داود وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه ناجي بابانا إنا بعد لاباري دقى بابانسا كاجي زوريا وي البركة مالا دم مالا جيكا مالا تتبع كنا مالا ألا قال نجيكو يجي كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود radiyallahu anhu mun kasance muna zamne a kohor abdullahi bin mas'ud qabla salati al-ghada kamin sallar asuba fa idza kharaja mashaina ma'ahu sai idan ya huto sai mu je tare da shi ilal masjid zuwa masallaci kullun haka suke yi sai su zo su zana bakin kohor shi idan suka huto daga gida su jira shi in ya huto sai a tai tare masallaci sallar asuba ya an sallar asuba sai a zamna ayi karatu ana gane da kyau ko faja'ana abu musa al-ash'ari sai abu musa al-ash'ari ya zo muna faqala sai yace akhraja alaikum akhraja alaikum abu abdurrahman ba'du shin har yanzu abu abdurrahman bai hito ba qulna la muka ce a'a ko kuma abu abdurrahman ya huto a gare ku qulna la muka ce a'a kala ya ce fajalasa ma'ana shi ma sai zamana tare da mu yana jiran ya huto falamma kharaja lokacin da ya huto kumna ilaihi jami'an sai muka tashi zuwa tarben shi muka tashi zuwa gare shi gaba ɗayan mu faqala lahu abu musa sai abu musa ya ce masa ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman inni ra'aytu anifan fil masjidi amran ankartuhu ni na ga wani abu ɗazu a masallaci wanda ina ganin ba daidai ba ne walhamdulillahi lam'ara illa khairan ya ce alhamdulillahi babu abun da na gani in ba alkhairi ba ƙala fama huwa ma'ana na ga wani abu wanda ban san shi ba ko da yake alhamdulillah ba abun da na gani in ba alkhairi ba fama huwa menene wannan faƙala sai ya ce in ishta fasatarahu in dai har kana raye kana shiga masallaci zaka gansa qala sai yace ra'aytu fil masjid qauman hilaqan julusan naga mutane a masallaci zazzamne sun yi a me da suna da'ira da'ira sun yi kewaye kewaye da da'ira larabci ne ko na yantaziruna as-salata suna jiran sallah fi kulli halqatin rajulun a kowace da'ira ko a kowanne jama'a kungiya kungiya jama'ar da suka yi akwai wani mutum wa fi aidihim hasan kuma a cikin hannayensu akwai ɗan duwatsu in mu yanzu ne sai ka ce akwai tabzaha kowa na rike da tabzinsa fa yaqulu kabbiru mi'atan sai guda daga cikin su yace ku yi Allahu akbar sau 100 fa yukabbiruna mi'atan sai su ce Allahu akbar fayakulu sai ce hallilu mi'atan ku yi la'ilaha illallah ita ce hailala sau ɗari kowa sai fayuhillu na mi'atan sai a ce la'ilaha illallah sau ɗari fa yaqulu sabbihu mi'atan ce subhanallah sau 100 ce subhafa fa yusabbihuna mi'atan qala sai ce fa ma za qulta lahum yace mi kace musu to da kaga wannan qala yace ma qultu lahum shay'an ban ce musu komai ba intizara ra'ayika dan jiran ra'ayinka ana gane da kyau ko dukkanin su sahabbai ne amma ibnu mas'ud ya yi shi ilimi to shi yasa shi bai dau hukunci ba kai tsaye ce tun daga me ga na gaba gare shi qala sai ce afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim to me yasa baka umurce su ba su kilga zunubin da suke yi in suna kilga tasbihin da suke zunubin su zunubin da suke shi ma su kilga shi mana wa zaminta lahum alla yafuta min hasanatihim shay'an kuma ka ba su lamunin me yake da suna duk ibadar da suke yi ba za ta kubuce musu ba ma'ana me yasa baka ce musu ba har kuna kilga zunubin ku kamar yadda kuke kilga ibadar da kuke ma Allah da kuma ai ka ce musu ibadar da kuke ma Allah ba zai ba za ta kubuce muku ba domin la zulmal yawm inna Allah la yuzlimu an-nasa bi shay'a Allah baya zalunci duk wanda ya ibada zai ganta kenan ko baka kilga ba Allah ya mi ya sani ban san ko ana gane da kyau ba kamar yana da mishi ne me yasa bai hana musu su rika wannan kilge-kilgen da suke yi ba ba sai sun kilga ba tunda ibadar da suke ma Allah shi Allah ya san adadin kuma Allah zai mi ana kilgon abun da ake tsoron in ba a kilga ba ne a yi mi a yi ha'inci ana gane da ke ko shine abin da yake nihi anan summa maza sannan sai ya tahi wa madaina sai muka je ma'ahu tare da shi hatta ata halqatan min tilkal hilaqi har sai da yazo a ɗaya daga cikin wannan halƙoƙin da ake yi fa qala sai ce ma hadha alladhi arakum tasna'un me wannan abun da naga kuna yi fa qalu shi suka ce ya aba abdurrahman ya kai abu abdurrahman hasan na'uddu bihi at-takbira wat-tahlila wat-tasbih wannan ɗan duwatsu ne da muke kilgon kabbarori da hailala da tasbihi da muke yi ma Allah qala yace fa'uddu sayyi'atikum fa ana daminun ku je ku kilga to zunubanku su ladar da su aikin alkhairin da kuke ba sai kun kilga ba ni nayi muku lamanin Allah ya dhi'a min hasanatikum shay'un komi ba zai bace ba daga cikin ladakin nan ku wa yahkum wayhakum ya ummata muhammadin kaicanku ya ku al'umman Muhammad ma asra a halakatakum me ya kai saurin zuwan halakaku ma'ana ba a jima ba da manzo Allah ya bar duniya hakkun fara kaga wasu abubuwa wanda musulunci wanda manzo Allah bai umunni ba shine ma'ana ma asra a halakatakum a haula'i ashabu Muhammadin bainakum mutawafiruna haula'i na'am haula'i ashabu Muhammadin bainakum mutawafiruna ga sunan sahabban manzon Allah a tsakaninku a yalwace wa hadhihi thiyabuhu lam tabla ga tufafin shi har yanzu ma ba su rube ba ma'ana tufafin shi wanda ya rayuwa da su akwai su ana gan da kuma ana duka ishara ni zuwa ga bai jima sosai da mi ba da rasuwa wa aniyatuhu lam tankasir ƙwariyar da ya rika shan abin sha na ruwa da abinci a ciki tana nan bata karye ba wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa innakum la'ala millatin hiya ahda min millati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam aw muftatihu babi dalalatin na rantse da wanda rayuwa ta take a hannuna kuna ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu imma dai abinda kuke yi yahi tafarkin muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma kun buɗe ɗaya daga cikin ƙohohi na ɓata me ya amsa to? me ya amsa? shin abinda suke yahi na manzon Allah wannan ba ta yi wa ko ba ta sabuwa bindiga a ruwa alakan da ke ko yau wato kinan kishiyarta ne ko kinan suna akan ɓata ne tunda sun ƙaga abinda manzon Allah bai mi ba ne bai ƙaga ba ku ji yadda sabai suka yaƙi da bidi'a ka ji hadisi ƙarara yanda manzon Allah ya hana wannan idan zaka fassara shi a wannan zamanin da me zaka fassara shi wazifa da za a zo ana yi a kewaye a shehe da horin kyalle ana yi ana yi ana yi duk wannan hushi ne irin sunan musu ma shehe da kyalle ba sai dai sun dan fara shehu ɗan duwatsu ne ana kilgawa sahabban manzon Allah gashi sun ga ana yi suka hana dai cikin biyu ne imma abinda kuke yahi na manzon Allah tunda bai karantar da wannan ba ko kuma me ko kuma bata ce tunda bid'a ce inan nabiyun ne qalu suka ce kun san idan kuka lura a nan sama kun san akwai lokacin da baka gane magana ta farko sai in ka karanta ta me ta ƙarshe idan kuka lura a nan yace da ya zo abu musa al'ashari mai ya ce na ga wani abu a masallaci wanda na yi inkarinsa ko da yake kuma abin alkhairi ne me alkhairi a ciki zikirin da ake yi me sharrin a ciki yanayin yanda ake zikirin ala gan da ke ko yanda aka saba ma yanda manzo Allah ya koyar da zikirin to shine sai hada abubuwa guda biyu kenan qalu suka ce wallahi ya aba abdur ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair dama duka yan bid'a haka suke cewa wallahi abu abdurrahman mu alkhairi kawai mu muke nihi muna maulidi ne don son manzon Allah muna zikiri ne don girmama Allah ana gane da kyau ko ba kowane irin zikiri ana dibgar gaba amma in kace kira baban shi yana dibgar gaba ba zai ba dan yana ganin kamar ya raina shi amma shi kuma Allah za a iya mishi wa kan min muridin lil khairi lan yusibahu sai ce musu mutun nawa ne yake son alkhairi kun bai same shi ba kinan niyyar ka ita kadai ba ta mi ba ta isa shi yasa sharadin aiki guda biyu ne al ikhlasu wal mutaba la yaqbalu Allah min al amali illa ma kana khalisan sawaba Allah baya karba aiki sai an yi dan shi to wannan bai kare ba sai an yi koyi da yanda mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yace haddathana inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathana anna qauman yaqra'una alqur'ana manzo Allah ya bamu labari cewa akwai wasu mutane da za su rika karanta alqur'ani la yujawizu taraqiyahum baya wuce karan karmakin su ma'ana baya wuce kahudun su wannan shine ake cewa taraqi wannan kashi na nan ne na wajen abin ga na wajen wuya ana gane da kyau ko masu kallo suna gani masu saurare su kuma kashi wanda yake a wajen a wajen wuya shine shine at-taraqi akwai shi a cikin alqur'ani ko suratul tariq suratul tariq me aka ce yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib na'am idan mani yana hutowa daga mi daga wannan karankar makin tsakanin gadon baya da karankar ma daga nan yake sabkowa ya je mi ya je wajen gadon baya na ila ne muke suna karanta ƙur'ani baya wuce ma'ana dai kawunansu tunda ƙur'ani in ka karanta shi ladar karatun naka yana yi mi yana yi sama wajen Allah duk aikin alkhairi in ka yana yi sama to ma'ana a nuni da aikin da karatun ƙur'ani nasu baya karbuwa ne domin ya tabbata ma a cikin akwalikin umar ya ce rubbata lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu takan iya mutum ya zo yana karatun ƙur'ani ƙur'ani na la'antar sama yanzu ba ma zancen karatun ya yi ba ƙur'ani ma ɗaya masu albarka yake kana karatun ƙur'ani la'antar ka me ya jayo haka ba karance shi yadda a karantar a karance shi ba wai mullahi na rantse da Allah la adri ban sani ba la'alla aktsaruhum yakunu minkum mai yiwa aktsaruhum yakunu minkum mai yiwa mafi yawancinsu daga cikin ku ne ma'ana mai yiwa irin ku ne manzo Allah yake bamu labari summa tawalla anhum sai ya tayyabar su qala amru bin salama amru bin salama yace ra'aytu ammata ulaika alhilqi yuta'inuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga an bid'a ko amru bin salama yace mafi yawan mutanen da suka yi wannan halƙoƙin na wannan zikirin da sahabbai suka musu inkari yace naga mafi yawancin su suna sukar mu ma'ana wa'azin da muka musu bai mi ba wa'azin da aka musu bai mi ba bai tasiri ba shine ho ma'anan fadin Sufyanu Sauri albid'atu ashaddu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah lian al-bid'atu yusabu lian al-ma'siyah yusabu minha wal bid'atu la yusabu wuyar tuba ce gare ta yanzu haka in akwai mai wannan akidar anan muna wannan magana shi kuma ana cika mishi mashi ani duk hadisan da muke karanta ganin yake mu ne ke fadin mu ne ke fadin abu akai ana gane da ke ko ya ce mun gansu suna sukar mu yawon nahrawan ma'al khawarij a ini na nahrawan tare da khawarij su ne wa'inda muka ba da labarin su a ran nan a wancan karon a takaicin uwa masu girma wannan babin yana karantar da mu hadari nami hadari nami bid'a wallahi mu nisanci bid'a abinda zai kare ka daga fada bid'a duk abinda zaka yi a addini ka tambaya ya ake yi suna ne zaka yi tambaya ya ake yi aurarwa ne zaka yi tambaya ya ake yi wani abu kake so kai na alkhairi tambaya ya ake yi kada ka zo kai ta yi kana aikin banza arwallah da hutsari shi yasa al-imamu mai ake ce mishi ibnu abi dawud yake cewa
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وترباح
yace kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka kasance dan bid'a idan kai haka zaka rabauta kai aiki da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai haka to kana daga cikin masu rabu a ranar tashin alkiyama Allah ya sanya mu a cikinsu malam ya ce wallahu a'lamu bis-sawab Allah shine mafi sanin abin da yake daidai wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbi Allah ya yi salati akan muhammad da iyalansa da sahabbansa wa sallama tasliman kathiran kuma yayi aminci aminci mai yawa ila yawmil qiyama har zuwa ranar alkiyama ko ila yawmiddin ko zuwa ranar addin ranar addin addin shine sakamako ranar sakamako ana gani da kyau ko kamar yadda suke cewa kama ta dinu to danu ma'ana yadda kai kai ma haka za a yi maka ana gani da kyau ko wannan shine kenan shine yomuddin ranar da za a saka ma kowa da abun da ya aikata shine yawma tujza kullu nafsin bima kasabat ranar da za a saka ma kowace rai da abin da ta aikata shine wani ɗaya daga cikin masu hikima ke cewa gadan gadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u gobe ba gobe laraba ba gobe alqiyama za a saka ma kowa da abin da ya aikata in ya kyautata zai ga kyautatawa in ya munanta zai ga muni Allah ka ba mu ikon kyautatawa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah